بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه kwanan wata ashirin da shida nawa ne? ok haka ne ashirin da biyar ga watan jimadar ula shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari talatin biyar hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shi ne ya dace da ashirin da shida ko ga watan uku shekara ta dubu biyu da da goma sha hudu a lissafin turawa yau za mu fara da sabon babi babul mawaqit babul mawaqit babin da ke magana akan wato miƙatai almawaqit jam'i ne na miƙat almiƙat shine wurin da ake zuwa a ɗauki ihrami wuraren da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasabta a duniya gaba ɗaya da za su dau ihrami yan kasa kaza su je wuri kaza yan kasa kaza su je wuri kaza عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة عبد الله بن عباس الله يقرأ مسير داد ما يفنشي عباس ya ce manzan Allah sallallahu ya sanya lokaci ko kuma ya sanya miƙaci wurin ɗaukan ihrami wa mutanen zalhulaifa wato madina kenan a mutanen madina aka ce su je zalhulaifa su ɗauki miƙaci shi ma dai duk a madina ne wuri ne a madina amma a wajen madina a daɗin har yanzu ɗin ma a wajen kusan waje-wajen gari yake duk da cewa gari dai ya ɗan shigo wurin wuri ne sananne tsakaninsa da makka marhala wato goma ne marhala abinda suke lissafi ne a wancan lokaci da tsakaninta da madina kuma farsafi daya a nan ne aka samu masallacin da manzan Allah ya ɗauki harami ya ɗaura ihraminsa daga nan ya kama talbiya don tafiya zuwa garin makka idan za ka tafi umra ko za ka tafi aikin hajji dole sai ka je wannan zalhulai faɗin ka cire wannan rigar ka yi wanka ka ɗaura ihrami inda hali ka yi sallah raka a biyu sannan ka hau hanya haka annabi ya yi haka ya umarci sabon sa su yi sallah alaihi sallama ana ce da wurin abiyaru ali abiyaru ali ko kuma bi'iru ali bi'iru ali to wannan shine wurin miƙatin mutanen madina alhazai da wanda ya taɓa zuwa aikin hajji ko umra ya san wannan wuri daga nan ne ake ɗaukan niyya ba a yin niyya kafin nan ko ba a yin niyya bayan nan ko ba a ɗaukan ihrami bayan nan wali ahli shami aljuffa mutanen ƙasar sham kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya sanya musu wani wuri da ake ce da shi Juhfa tsakanin Juhfa da Makka marhala uku kun ga Juhfa ta fi kusa da Abiyaru Ali kenan ko tafi tafi tafi kusa idan ka kwatanta ta da Zalhulaifa da Makka yanzu ana ce da wannan wurin Mahya'a tsohon gari ne wannan Juhfa din yanzu ma ka iya cewa ma wurin babu shi kamar yadda suke faɗa ruwa ne yanzu maliya ta cinye wannan wurin duk kogin maliya ya shanye wurin amma da akwai wurin amma yanzu kogi ya shanye to tunda kogi ya shanye wurin sai aka yi aka yi aka yi muhazati aka ɗauki wato measurement ɗin wurin saitinsa sai aka yi wani wuri da ake ce da shi rabin an gane ko rabik shi kuma yana kafin ka zo jufa da marhala ɗaya ake ce da shi saboda an samu ruwa shi zai hana a shiga wannan wuri wannan jufa ɗin ko wannan rabik ɗin yanzu shi ne wurin da ya dace miƙatin 'yan najeriya da 'yan nijar da 'yan sudan da 'yan morocco duk miƙatinmu ɗaya ne da su duk waɗannan mutanen afirka afirka ɗin a nan ake zuwa in ka tashi daga najeriya in aka sauke ka a jidda sai ka hau mota ka tafi can an ce bai wuce riyal goma ko riyal ashirin ba ma to amma mu allah da hikimarsa tun da aka yi ba a daukan 'yan najeriya a kai su kurin a jidda ake zubar da mu ko a ce kowa ya daura ira mu saboda ba mu da tsari amma yanzu ga da 'yan sudan da 'yan morocco idan sun zo su gwamnatin kasar su ta shirya musu ana sauke su a jirage sai a zuba su a dogayen luxurious buses din nan sai a kai su can inda annabi ya ce a can za su dauki miƙaci sai su je su dauko amma mu kuma sai mu dauka a cikin a cikin gari idan ba ku gane ba kawai misali an ce ne idan za mu ɗauki miƙaci mu rinka ɗaukan miƙaci a wudil mu ɗauka nan ne nan ne makka kun gani nan ne makka nan cikin garin kano to miƙatinmu daga inda za mu ɗauko niyya mu ɗaura ihrami mu shigo mana labbaik Allahumma labbaik dan ba a ɗaukan niyya a cikin gari ba a ɗaukan niyya a cikin wurin da za a ibadar to sai aka ce a ka'ida idan an sauke mu kar mu shigo ta gari sai dai mu zagaya mu je can daga wudil za mu ɗauko niyya to Allah da hikima irin tasa sauran ƙasashen da muke tarayya da su su suna zuwa can su je wajen ɗin su ɗauko su shigo amma mu idan aka zo sai a zube mu a hotoro ko a mariri sai a ce kurin ku tattaro ku shigo yanzu wanda yake hotoro ko mariri ai a kano yake ko ba gama ne to a nan ne fa ake ɗaukan miƙatin duk wanda ya je jidda ya ɗauki miƙaci to kamar haka ne da jidda da da jidda da makka kusa da kusa ne ba nisa yan mintuna ne fa kawai za ka iso riyal goma ne ba kamar naira goma kenan shi fa zai dauke kai kai kaca an samu malamai wasu masu son zuciya sai su ta ba da fatawa su ce wai a jidda ma ai miƙati ne yanzu don allah za ka haɗa da mariri da wudil da mariri da wudul ko hoto da wudul duk ne akwai bambanci to shine shine bambancin sabanin miƙatin nan da kuke ji ana faɗa to shine malamai suke cewa duk wanda ya dauke ya dauko miƙati daga hotoro ya taho ya shigo cikin gari to bai dauko miƙati akan ka'ida da annabi ya ce ba dan haka wajibi sai ya yanka an taba zuwa wai a ce wai ita sallar farilla wai zaka dauki niyyarta ne bayan kai raka'a biyu ko kai raka'a daya sai ka yi raka ɗaya sannan kai ce ka yi niyya to kamar haka ne fa to ya za a yi wanda yake so ya kubuta daga wannan idan ka hau jirgi za ka umra ko za ka ji hajji tun daga sama ka ɗauki niyyarka ka tambayi pilot ɗin ko ka tambayi irin masu sabis ɗin nan ce da Allah in an zo miƙaci su gyawa don in an zo daidai wurin suna iya ganewa saboda daidai wurin ruwa ne dab da jidda ne cikin teku ne to in an zo saboda technology da ƙwarewa na zamani suna iya ganewa ga daidai wurin to kafin wurin da 'yan mintuna sai a suna faɗa ba suna faɗa ba na wanta akwai wata shekarar da muka tashi aikin hajji daga yola to da yake jirgin alhazai ne gaba ɗaya kawai muka samu masu aikin jirgin muka musu magana da muna wa'azi a cikin jirgin ce to da an zo ku ba mu dama za mu yi mutanen bayani ana zuwa ku muka yi cewa mutane bayani to jama'a a shirya a ɗauki miƙaci yan ra'ayi sun a mu sai mun je jidda mu gaskiya jidda yan bin ka'ida kuma suka tashi suna daura ihramu suna daura ihramu to daman zaka irin wannan tafiya tun daga gida ka dan yi wankan ka ka rataye ihramin ka a kafadarka da an duk inda aka yi awa uku da rabi ana tafiya to ana daidai wurin ko ana dab da wurin duk inda aka share awa uku da rabi a sama ana tafiya to kurin cire rigar ka daura ihramin ka ka dauki niyyar umrar ka ka fara labbaik Allahumma labbaik shikenan ka huta ana sauka a jidda kurin ka hau mota ka wuce makka baka da matsala amma sai mutum ya je sai ya je jiddan a cikin jidda a airport fa suke daddaura kayan su kawai su zo su shiga ba ruwansu so jidda jama'a ba miƙaci ba ne kuma idan miƙaci ne bari mu gama karanta wannan hadisin akwai jidda bari mu gama kawai in akwai jidda sai a gaya wannan akwai jidda wali ahli najd karnal manazil mutanen najd da kewayensu da sasanninsu su kuma wurinsu miƙatinsu shine ƙarnul manazil ana kuma iya ce da shi ƙarnul sa'alib ko ƙarnul manazil ko ƙarnul sa'alib shi ma tsakaninsa da maka marhala biyu ne wale ahlil yaman ya lamlam mutanen yaman kuma mutanen yaman su kuma miƙatinsu shine wani wuri da ake ce da shi a lamlam shi ma dai tsakaninsa da makka marhala biyu ne marhala biyun nan ya yi daidai da kilomita hamsin da hudu ya yi daidai da kilomita hamsin da hudu kamar yadda suka faɗa manzo Allah ya faɗi waɗannan su ne miƙatan da ya raba hunna lahunna waɗannan wurare na waɗannan garuruka ne da aka faɗa waliman ata alaihinna da kuma duk wanda izo musu kamar ya wanda ya zo musu ɗan amerika idan ya sauka a yaman to shi ma zai ɗauko miƙaci ne daga wurin mutane yaman ɗan gambiya idan ya zo najeriya ya tashi ta najeriya zai tafi umra to zai ɗauki miƙatinsa ne akan me a wurin mutanen najeriya shine rabig a yanzu da ake faɗa rabig mu yanzu 'yan najeriya idan muka sauka a madina miƙatinmu automatically ya canja ya zama na me na mutanen madina shine waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna wanda ya zo wa garin wanda ya zo wa gari to shi ma a yanda zai dauki miƙaci kenan i kaga yanzu wanda yake so ya kubuta daga sabani na miƙatin alhazan mu dinnan to kawai mutum ya hau jirgin da directly zai sauke shi a Madina shikenan ka huta ko umra zaka je kai idan ka je Egypt Air zaka yi booking ka ce su dora ka akan jirgin da daga kano cairo cairo madina karka hau kano cairo cairo jidda kuma duk ɗaya ne akwai jirgin da iya taso daga cairo baya sauka ko ina sai sai madina shikenan ba ka da matsala sai ka shiga madina kai ziyara ka kai sallolinka kai ibada ka kurin ka dawo ka ɗau mitsatinka wanda ya sauka a jidda kuma fa lalle fa akwai rago a gadon bayansa don kwalalle jidda ba miƙaci ba ne mimman arada alhajji aw umra ga wanda ya niyyar hajji ko umra wa liman kana duna zalika wanda yake kuma sabanin wannan wuri ƙasa da wannan wuri fa min haisu ansha'a daga ainihin wato inda ya ɗauko niyyarsa kamar irin mutanen makka to yanzu mutumin makka shi kuma ya zai yi eh mutanen makka ba a makkan anan ake umarar ba ma to ya za su yi to su kansu ma mutanen jiddan umar kana duna zalika kenan wanda shi miƙatin nasa ya wuce ya wuce waɗancan miƙatin ba ya wuce shi a nesa ba ma'ana ya shigo ya kusa da makka tunda waɗancan marhala marhala ne duka miƙatin da ya fi kowanne miƙati nisa da makka shine miƙatin mutanen madina shine yake da marhala goma saboda akwai nisa amma duk sauran marhalata ne marhalata ne to wannan kenan so mutumin makka ya zai to su ma akwai miƙatinsu a wajen makka inda suke ɗauka shine masjidu aisha can wajen wajen gari in za ka shigo in kabaro madina gate na farko da za ka fara shigowa makka akwai wani babban masallaci yana nan hannunka na hagu idan za ka shigo nan ake ta shiga ana a nan ake ɗaukan miƙati shi kuma abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin suka taho da nana Aisha suka taho aikin ainihin hajji kowa ya zo ya yi umra da niyyarsa ya yi dawafi ya abin nan to ita kuma da aka zo sai ta sauka a garin makka tana cikin jinin al'ada sai ba ta samu damar yin umra din ba ta shiga damuwa ta gaya annabi ya ce to ta yi haƙuri sai bayan an gama aikin hajji za su tafi ta ce yanzu ya manzan Allah kowa zai koma da aji da umra ni kuma in koma gida da hajji kawai ba umra sai annabi ya ce ina ina dan uwanki abdurrahman ibnu abubakar aka ce gashi na ce to abdurrahman zo ka ɗauke ta ka kai ta can miƙati na mutanen makka kenan ta je can wajen hudaybiya ta ɗauko miƙati a waje to sai ta ɗauko miƙaci daga can ta yi walar baikan lahumma da niyyar umararta sai ta zo ta yi umara to daga nan ake ce da shi masjidu aisha masjidu aisha to mutanen makka duk in za su ɗauki niyyar umara sai sun buga mota sun tafi can ina so ku lura don a nuna ma ba a ɗaukan ihrami a cikin gari sai da suka buga mota suka tafi can suka ɗauko sai suka shigo su ma mutanen jidda akwai inda suke zuwa su ɗauki miƙatinsu daga jiddan suke ɗauka to kaga kowa da wurinsa kai kuma tsayar kaɗan najeriya kai je mage ne kai ba inda nassi ya ce ga wurinka nassi bai faɗi jidda ba tun daga inda aka ce wurinka sai ka je wurinka kai ma amma allah ya jarrabe mu da hukumomin ba addini ba ne ya dame su kwata-kwata ba addini bane a gabansu ballantana su duba mutane abin da ya daidai to shi ne ko mutanenmu yan cuwacuwar umra idan mutum ya je sai ga a tafiya ɗaya ya yi umra uku hudu biyar a tafiya ɗaya idan ya je ya yi umra ɗaya sai ya daɗa fitowa wajen gari ka gane sai je ya ɗauko umra a wannan wurin da aka ce na na aisha ta ji sai zo ya daɗa yi saboda ita umrar gaba ki ɗayanta za ka iya gama ta fa malam a minti talatin in ya yi yawa ne ma awa ɗaya wataƙila in ka tsawaita addu'o'i da ko kana hankali hankali amma minti talatin za ka iya share ta محمد الوسيلة والفضيلة والأسماء to shine mutanen wai suke wai dabara ina so ku lura da wannan saboda gobe za a iya cewa zaka tafi umra jibi za a iya cewa zaka tafi umra ita umrar daman ba wahala bane ita umra abu ne mai sauki abubuwa guda hudu ne umra na daya niyya niyyan nan shine muka ce zaka daura ihrami ka kulla niyya ka cire kayanka duk da suke jikinka ka ɗaura wannan farin kyalle sama da ƙasa sai ka ɗauki niyya labbaika Allahumma umratan ya Allah na yi niyya umra shikenan sai ka ta labbaika Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak kai tayi kai tayi har ka isa garin makka ka hango ka'aba sai ka shigo to kaga ɗaya kenan na biyu sai ɗawafi kawai zagaye ɗakin Allah sau bakwai na uku sai sa'ayi tsakanin safa da marwa shi ma sau bakwai na hudu na ƙarshe aski kana gama sa'ayin nan kana fita miƙa kanka wanzami ya kwashe gashin shikenan ka fa gama umra ka gama shine kake ji an ce alhaji ya tafi umra wannan abin zai je yi ya dawo kuma ya je ya samu hotel lafiyayye a kusa da harami a rinka yanka masa shinkafa kaza yana gyarawa kullum ya barka nan da checkpoint tana ta fama Allah rangwanta mana an tambayi imamu atsa in ban manta ba me hukuncin masu wannan irin umrar mutumin da ya zo ya yi umararsa ta fi sabilillah zan ce sannan ya daɗe yanka ya je yanko wata ka gana na aisha me yasa aka ce ta je ta yi tana larura haila kai haila kake yi tsakani da Allah fa yau da in matanmu suka samu irin wannan matsalar sai mu ba su wannan fatawa ta me mu ba su wannan fatawa ta ta zuwa su je su ɗauko miƙatinsu to amma yanzu alhazanmu yan birni na gaya maka mutum ɗaya sai ya tafiya a tafiya ɗaya wajen umara guda shida ba to an tambayi mamu a yake cewa ni wallahi ban sani ba Allah zai ba su lada ko kuma zai rubuta musu alaki ba garanti to ya kamata mutane su kiyaye tayyib waɗannan su ne miƙatai da annabi sallallahu alaihi sallama ya shimfiɗa وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق نانا عائشة تكي من ذا صلى الله عليه وسلم يا سن يميقاتي ومتانين عراقي su suna su daban ne bayan Allah aka ce an sa musu zata irq sunan wurin ne za ta ‘yar shi ma dai tsakaninsa da makali marhala biyu ne me yasa aka ce da shi za ta ‘yar akwai wani dutse ne karami a wurin rawahu abu dawo da wannan sa'i imam abu dawo da imamun nasa'i suka ruwaito wannan hadisin wa aslo inda muslim min hadisi jabir asalin hadisin a muslim ne yake riwayar jabir illa anna rawihi shakka fi raf'ihi sai dai mai riwayar ya yi shakka a kan shin annabi ne ya faɗa ko kuma dai aisha ce ta faɗa a yadda yake a muslim daga abin zubair ya ce ya ji jabir ibn abdullahi an tambaye shi dangane da wadda zai ɗauki niyya to sai ya ce ina tsammanin annabi ya faɗa ya ce ina tsammani kaga akwai shakka kenan ko وفي حديث وفي سيل البخاري أم أن عمر هو الذي وقت ذات عرق كاجكو رواية البخاري سيدنا عمر shine ya sanya miƙati wa mutanen iraki ya ba su wannan wuri na na zatu irk lokacin da aka buɗe basara da aka buɗe kufa kenan saboda cutuwar da za su yi idan ba samu miƙaci ba a wannan guri sai na umar ya ce to ku ɗauki miƙaci a wannan wurin ko musulmi suka yi ijma'i suka yadda da abin da umar ɗin ya yi kuma umar yana da yancin ya yi tun da annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin su ne abubakar wa umar wa usman wa ali su waɗannan suna da dama su ce a yi wani abu kuma ba za su yi umarni da mummunan abu ba insha Allah so ku sani dai cewa akwai sabanin malamai shin annabi ne ya sanya zatu irk na mutane iraki nan ko umar ne to da yawa malamai sun ce umar ne kuma wato musulmi sun ijimai akai kuma suna ta zuwa tunda har yanzu ana amfani da shi to wannan kenan ko da yake wani ya ce an ruwaito shi ma bila shak din daga hadisin abin zubair an jabir da riwayar ibn maja da imam ahmad wa inda ahmada wa abi dawuda والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيقة a wannan riwaya abdullahi abbas ya ce manzon Allah ya sanya wa mutanen wato mutanen gabar duk al'umma da suke gabar aka sa musu al'aqiq gabar da makka kenan to wasu dai malamai sun ce hadisin da'ifi ne wannan amma tirmizi ya ce hadisi ne hasan saboda yana yawo ne akan yazid ibn abi ziyad da yawa cikin malamai sun yi magana a kansa imam ibn abdulbar ya faɗa a cikin littafin al-istizkar sharhin muwadda kenan ya ce ajma ahalul ilmi ala anna ihramal iraqi min zati irq ihramun min al-miqati lalle mutumin iraki zai ɗauko miƙatinsa daga ina zati irq inda umar ɗin da ya sa yace kuma ajma'a ahlul ilmi malamai sun yi ijma'i to malamai suka ce wannan aqiq din aqiq shi ma ana irga shi cikin zatu irq din to kaga ya haɗu kenan ko ba haka bane yawwa babu wujuhil ihrami wa sifatihi babin da ke magana akan fuskoki fuskoki na daukan niyya wujuhu din jam'i ne na wajhu abinda ake nufi nau'i nau'i wal muradu biha huna al anwa'u allati yata'allaqu biha al ihramu wa huwa al hajj aw al umratu aw majmu'uhuma ko dai hajji kadai ko umra wa sifatuhu da kuma sifar عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع dan Aisha ta ce mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekarar hajjin bankwana fa minna man ahalla bi umrah daga cikin mu da muka fita tare da annabi akwai wanda ya niyyar umra ku kula da wannan hadisin ta ce sun fita daga ina suka fita daga Madina an ce sun fita ranar wasu malamai suka ce wa kana khuruju yawm as-sabt rana asabar ya fita ga watan zulqa'ida kwana kwana shida ya saura zulqa'ida ta kare dab da zulhajji kenan daidai lokacin azhar kafin annabi ya fita sai da ya hau mumbari ya musu hudu ba ya hudu ba ya hudu ba ya hudu ba ya musu bayanin yaya ake yin ihramin sai ce to mu fita mu fita mu tafi duk wanda za shi ya zo mu ta ce tare da maza Allah sallallahu alaihi wasallam a shekarar hajjin bankwana shekara ta goma kenan daga hijirar annabi shekara ta nawa ta goma me yasa aka ce da wannan hajji hajjin bankwana eh ita ce ta farko ita ce ta ƙarshe don ka karkaji don an ce wai hajjin bankwana ka ɗauka ya yi wasu hajji ne a duniya annaba hajji ɗaya ya taɓa yi to ya za a yi da ya ce lokacin bai je ba ya ta wakilta sai na abubakar ya ce je ayyuka sun yi masa yawa nauyin musulmi matsaloli bai zai iya tattara tafi aikin hajji ba ya ce abubakar ya je wa mutane hudu ba ya musu bayani ya wakilce shi kaga tun yana raye yake tura abubakar to Allah ganar da mu sannan kuma a wannan hajji ne annabi yawa mutane bankwana da ya je wannan hajjin ne ya ce jama'a to la'alli la alqakum ba'da ami haza bayan an gama hajji ya musu hudu ba ya ce to jama'a ina muku sallama kuma ina muku bankwana la'alla bayan wannan shekarar ba sake haduwa da ku ba kuma haka aka yi bai daɗe ba bai wuce kwana 80 ba aka ce ko 90 ko kasan haka shi sa to aka ce da shi hajjatul wada'i hajjin bankwana Allahu akbar lokacin da ya wannan huduban suka yi ta kuka waɗanda suka gane mai annabi yake faɗa suka ce ta lallai duniya ta zo ƙarshe tun a wancan lokacin ku suka ce duniya ta zo ƙarshe annabi har ya gama aikin da zai zai tafi ga Allah ni gane ni da kai yanzu muke miƙe kafa muna neman tara ta ta kiyaye mu Aisha ta ce da muka tafi a cikinmu akwai wanda ya niyyar umra a cikinmu akwai wanda ya niyyar aikin hajji ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة أكوي وند نير أيكن حج دا عمرة يا زما كيراني كنا ومنا من أهل بحج أكوي وند نير أيكن حج كدي wasu malamai suka ce ifradi kenan wa ahalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajj annabi yayi niyyar aikin hajji wannan shine dalilin malaman malikiya da suke cewa manzo Allah yayi ifradi fa amma man ahalla bi umratin fa halla inda qudumihi duk wanda ya niyyar umra to ya dauki niyya ne yayin wato bayan ya je ya ɗauki niyyarsa ta aikin hajji ko ya ɗauki niyyarsa ta ta yin umra lokacin da ya isa mana ya isa ya ce to bari ya yi aikin umra wa amma man ahalla bi hajjin jama'a bainal hajji wal umra abinda take so ta ce wanda ya niyyar aikin wanda ya niyyar aikin umra ya je ya yi umrarsa ya gama to daga baya ne kuma ranar takwas ga wata kuma zai ɗauki niyyar aikin hajji an gane ko saboda ai ba a wannan tamattu'i kenan wanda duk ya dauki niyyar umra a lokacin da zai tafi aikin haji to wannan zai yi aikin haji tamattu'i ne tamattu'i shine sai kayi umra ka cire kayanka ka zauna ka huta shine wannan hutun shine tamattu'i sannan bayan kwanaki sai kuma ka dauki niyyar aikin haji to kun ga a daban-daban suke umra daban haji daban to yadda ake kenan وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل كاغا وانشن دي دوكي نير عمرة أهل عند قدومه يا عند يجي جمع عمرة كاغا يا تحللي أهل أنا أقول أنا نفن تحللي تند نحاؤني بنا هابا بابا أهل بهابا باتنية أحل كما يا تحللي ma'ana ya gama umrarsa dama ya yi niyyarsa tun a miƙati ya gama umra ya cire kaya a Allah inda ƙudumihi ya cire kayansa sai ya ci gaba da zama sai takwas ga wata zai ɗauki sabon niyya na aikin hajji to amma wanda kuma ya ɗauko kirani ko ya ɗauko hajji kaɗai to wannan falam ya hullu hatta kana yawman nahari falam ya hillu hatta kana yawman nahari ba su warware ba ba su cire ihraminsu ba har sai ranar sallah kinaya ne na cewa wanda yake kirani baya cire ihraminsa kirani daman shine ka haɗe da umrar da hajji a haɗe ba ka raba su ba shine kirani shine ai ƙara na yuqrinu kiranan haɗewa tunda zaka haɗe ku kaga ba aka cire ihraminka ba ifradi kuma daman tsagwaran aikin hajjin tun daga miƙati shi ka ɗauko tun daga miƙaci shi ka ɗauko tun da aikin hajji ka ɗauko to da ka zo kayi idan ka zo za ka fara wasu ayyuka ne na aikin hajji kamar za ka yi ɗawafin ƙudumi za ka yi ta zama a cikin wannan ihramin har a gama aikin hajji to shi ya fi kowanne wahala gaskiya shi ne za ga alhazan mu ka ga mutum ya ɗauki ya ɗauki ya ɗauki niyyar aikin hajji na ifradi idan ka ga mutum wallahi wani lokacin ka ga mutum yadda ka san daga kabari ya fito ihramin ya yi baƙiƙir ya yi datti to saboda ya ɗauki niyyar ifradi tun daga zuwansu watakila kuma sai an yi sati biyu ma kafin a tafi mina ifradi ka daina samun baki na fi ka sani ba ne nake ma bayani ba idan ka ɗauki ifradi tsagwaron aikin hajjin ka ɗauka so shi daman za ka sanya ihraminka ka yi ta zama cikin wannan ihrami to sai ga mutum ihramin sai ya baki kiran to amma shi yana dan sauki saukinsa ba a yanka eh wanda yake so dan kudin sa ya soke ya je ya tsaraba yan wayo kenan sai ya dauki me ya dauki ifradi to daga nan muke ganewa masu son kuɗi dama eh wallahi wani dan kada ya yanka wannan dabbar da ake yankawa hadayen nan da ake sayan ta riyal 500 ko 450 ko 400 wallahi akan ya zari wannan gwande ya dauki niyyar ifradin aikin haji ta zama da ihramin ne sati biyu da ihrami a kugunsa kuma ba zai iya zuwa cire ya sai wani sabo ba bayan kirin eh ko yawan kashi zai mayar in ya zo harami ya zauna bacci ya kama shi yana nan yana tattarewa yana haka eh ana iya yi mana to yaushe ma ya waye zai biyu haka mai kirani ma shi ma wanda ya kirani na gaya muku kirani haɗewa ko to shi ma mai kirani shi ma ba zai cire ihramin ba haka zai ta zama amma mai tamattu'i shi yafi kowa morewa kuma tamattu'in nan shi yafi duk da an ta saɓani annabi tamattu'i yayi kirani yayi wane ne akwai saɓani mai ƙarfi akai in mun zo gabar magana za mu magana akai insha Allah amma annabi ya faɗa yawa aisha ce lawistaqbaltu min amri mastadbartu yace da na sani da na sani da ban koro hadayata ba saboda shi wanda zai aikin haji kirani yana koro dabbarsa daga garinsu su annabi ya kallada hadaya wa ash'araha dabbarsa ya daura mata alama an yi mata alama a jikinta ya koro so wanda ya koro dabbarsa kirani zai yi amma mai tamattu'i ba ruwansa da koran dabba dama shi asali ma bai zai ma sai dabbar ba sai ya gama umararsa ya gama ya shiga aikin hajji sai ranar nawa sai ranar goma ga wata ne ma zai yanka zai yanka dabbar na'am wanda zai tafi daga ina eh ai malamai sun ce ba wajibi bane koran dabbar amma da da yadda za a yi duk ɗan Najeriya masu yin kirani inda da yadda za a yi sai su sai tumakinsu da dabbobinsu da ragunansu tun daga nan a zuba su a daji su bi daji su ta yi dama a daɗi yadda ake yi sai a yi musu alama wasu sun ce ana ɗaura musu takalmi ne a wuya wasu kuma suka ce igiya ake ɗaurawa a wuya ko ganye a wuya sai a ɗan yayyanka jikinsu alama ne na hatta larabawan jahiliya idan sun ga wannan dabbobin a cikin daji ba wanda yake tabawa ana gani sai a ce oh wannan dabbobin Allah ne za su tafi makka ne makka directly suke tafiya daga madinan idan aka kora su ba su tsaya ko ina sai makka haka ake sauran ƙauyuka ma duk kowa wanda zai tafi aikin hajji ana shigowa da dabbobi waɗannan dabbobin kuma duk ranar sallah ake yanke su tilas ka ai ana cin nama a karam kalla amma mu yanzu naman ma bai zai gano ba ban sani ko kun fahimce ni to shi da annabi ya ce da na sani da ban koro dabba ta ba wala ja'altuha umra da na sani wannan aikin da na fara yi da na mai da shi umra kawai ni ma na yi tamattu idan tamattu'in ya fi daɗi malam kana zuwa yanzu duk alazai suna rububi hayya hayya hayya hayya daman kai kawai jirgin ku ya tashi daman kai daman da ka je miƙati niyyar umra kaɗai za ka yi ku kula fa ko da ka tafi aikin hajji an yi baya baya an tafi jirgi ya tashi da kai za ku sauka a jidda ko za ku sauka a madina idan ka je miƙati niyyar umra kaɗai za ka ɗauka hajji ba a ɗaukan niyyanta in dai tamattu'i za ka yi sai ranar takwas ga wata ranar da za a tafi ina za a tafi yau tarwiya ranar da za a tafi mina to a ranar ne shi kuma a cikin makka shi kuma ka duba ikon Allah a cikin makka za ka ɗauki ihraminka ka ɗaura saboda ai kana da alfarmar miƙati da ka ɗauko na umra kuma baka fita daga garin makkan ba kayanka kawai kamiyar to tamattu in dama shine an baka dama ka cire ihramin ka sa kayanka ka ji daɗi inda iyalinka kana tare da iyalinka sannan sai ka zo ka sanya kayanka sai ka ɗauki niyyar aikin hajji a wannan ranar takwas ga wata kana labbaika Allahumma labbaika sai tafiya to gaskiya wannan aikin hajji na tamattu'i shi yafi daɗi shi yafi kyau kuma shine annabi ya ce nayi da na sani da na sani da shi nayi to annabi ya ce yayi da na sani da shi yayi to ka zo ka ce kuma wani ifradi na kai to gaskiya tamattu'i shi yafi a cikin nau'in ayyukan hajji to shine yake cewa yace wa amma man ahalla bi hajjin aw jama'a bayna al-hajj wal umra falam yahullu hatta kana yawm an-nahr basu ainihin wato yi tahalluli ba suka cire kayan su har sai da ranar sallah ta yi ka duba suna tare da ihramun nan malam har sai ranar sallah hey muttafaqun alaihi wannan buhari ne da muslim suka ruwaito wato wato wannan hadisin kuma kuma an so idan an dauki ne na yan wana ai ta ai ta labbaik allahumma labbaik kuma ai ta daga murya sannan idan an ji minama ai ta yi ana ta daga murya ana maimaitawa dan annabi ya ce afdalul hajj al-ajj was-sajj mafificin aikin haji shine wanda aka yi ta daga murya ana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik sannan kuma da wanda aka zubar da jini aka daga sauti aka yi labbaik allahumma sannan aka zubar da jini wannan shine mafifici a cikin aikin haji fahimtum tayyib babul ihrami wa ma yata'allaqu bihi babin da ke magana akan ihrami da abin da ke rataye da ihram abin da ake nufi da al-ihram shine ad-dukhul fi ahadin nusukaini wa at-tashaghul bi amalihi bin niyya shiga cikin ɗaya daga cikin wato nusuk nusuk ayyukan aikin hajji an ibn umar qala ma ahalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min indil masjid abdullahi dan umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai dauki niyya ba ma a halla kula da a halla din ta ha babba ce ko ta wannan ta ɗaukar niyya da ɗaga sauti da labbai kallawo kenan amma in an ce a halla da ha'un to ana nufin na cire ihrami yanzu ana so a gaya mana abinda manzan Allah ya gaya mana na ɗaukar miƙatin nan yanzu gashi zai aikata abdullahi dan umar yake cewa annabi bai taɓa ɗaukar niyyar aikin hajji ko umra ba illa min indil masir face a gindin masallacin nan na zulhulaifa a biyaru ali a ne yake ɗauka tunda daga madina yake tasowa kaga damu ya ce li ahlil madina ce zal hulaifa yawwa to kai ma idan zaka dauki niyya to anan zaka dauka alhazanmu idan suka je madina suka gama zaman da za su gama in za su taho ɗauko su ake a motoci a zo a zubge su a wannan wurin akwai banɗakuna akwai na wanka akwai na tsuguno akwai ƙaton masallaci akwai wurin sai da kaya da ihrami akwai hotel wurin cin abinci komai da komai ustaz akwai babu abin da babu akwai wata shekara da naga ikon Allah wani mafulatani bawan Allah mun je muna yi wa alhazai wa'azi daga jami'a shikenan aka zo aka ce to alhazai kowa ya sauka ya je cire kayansa ya daura wannan zanin yawon yake cewa ka aini wallahi ba wai ya ce ni ba ma zuwa aikin umaran nan ko aikin hanji ba wallahi ɗaura zanen nan shine matsala a wurina wallahi zani fa za ka naɗa aka rama kalla zani sosai tab ka zo ka yi kallo ka ga ikon Allah wallahi malam wani iya ɗaura shi iya gwiwa yake tsayawa ya saboda bai iya ba ya tukuko shi tun daga nan gurin iya gwiwa wani kuma ya sa yana tafiya yana zazzobewa sai dai ka kau da kai kurum ballanta an ta kuskure an zo za a hau irin babbar motar nan ko ta cika lokacin tafiya mina ka ga yadda zani yake kwantuwa sai kana ka ji ala subhanallah wani abin nan ko kuma mutum ya kuskure ya yi wani wawan zama mutum ya manta zani ne a jikinsa bacci ya kama shi a hema a cikin alazai hema ɗaya fa sai daga sai ga jama'a kamar kuɗin nan a hema tanti ɗaya mutum ya zo kwanta yana bacci ya ɗauka yana gida yana najeriya ne kurin ya share kafarsa sama sai dai ka ji ana sauke alaji sauke alaji to ai ka san ba a saba ba shi yasa malam tun yanzu ya kamata ka saba daura zanin nan Allah kuwa akwai wani zani yana na mutanen Indonesia da India eh huta ake ce da shi yana da daɗin sha'ani lokacin muna jami'a muna karatu mun dan siye shi muna dan daddaurawa to ka san shi dan Najeriya dan dan akida ne dan abin nan ka sa cikin Allah malam da Allah ya zaka zo kana daura mana zani to sai ga mutum baya so amma yana daɗin sha'ani ka saba eh to wannan ɗaura zanin ibada ce a ranar za ka gane gaskiya mata suna ƙoƙari kana tafiya kana yafawa yana faɗawa kana tafiya kana yafawa yana faɗawa amma wanda ya iya ɗaurawa da ya baje ƙafarsa in ya yi fafat fafat ya tamke shi haka to ya riƙe kenan eh daman zaman kuma kun san dai wani zama ne daman da ka zo zama sai ka buga shi fab tsakiyarsa sai ka naɗe kur kai zaman ka wanda bai wanda bai iya ba kuma sai ka ji ana subhanallah wa ni'mal wakil to babulatanin ka shi da yazo sai ya ce wai me ake a nan gurin me ake a nan gurin aka ce mudubbo za ka shiga kai wanka ne ka ɗaura ihrami ya ce me ihrami ya sai da saniya ya taho ya sai da saniya ya taho bai san me ake nufi ba aka ce wancan farin zane ya ce aradu ba za sa zane ba aradu mana rantsuwa ne da Allah ya ce wallahi ba zai daura zaba uban da isa ya sa shi tsirara ya ce tsirara ya cire wannan sa aka yace aka ce yau ai kowa haka yake yi yace shi fa shi fa ba zai tsirara anan ba aka ce ai ba tsirara in ka je ka cire kayan ka zaka daura shi yace wallahi shi ba zai ba zai ba zai tsirara ba akai ta bugawa akai kayan ma yana ma sama ihrami ya saya kowa yana saya ya ga ana saya tunda ya ga aikin haji ne ana saya shi bai san me aikin shi ba da aka zo ana fita a je a wanka ya ce shi dai ba kayansa dai da shi zai shiga da rigarsa kuma da sandansa da wannan da wannan dan gorar kasan fulani ana rikici da su wajen shiga jirgi da sandunan nan kasan ka'ida ba a shiga da sanda da itace da wani abu amma wallahi lokacin aikin hajji nan dole ake musu hakuri dan akwai bafulatan da ya zo ce in dai ba zai shiga da sandarsa ba a bashi kudinsa kurin anan kace to yanzu bayan wannan kuɗi da ka biya tuntunin gwamnati ka biya ya ce a biya shi ina karan motar ya biya shi kuɗin sa kurum ka a yan uwan fulani masha Allah akwai alheri a tattare da su ƙwarai da gaske ya yi wayewar ke na malam akai akai akai mutumin nan dai abu ya gagara da ƙarshe da ƙyar aka yi yadda ya ce ya yadda zai iya cire rigarsa ya yaba ya yaba na saman amma na ƙasa kan wallahi ya dai dora shi akan wandonsa yace shi wallahi ba da asali ma yace shi ba da kudin sa ma wandonsa eh eh yace to ya zai ina zai zuba kudin a ji a sace masa kudin sa wallahi wala haka mutum ne ya tafka wandonsa wala yaje da ƙyar da lallama da lalama idai wankan ya ɗoro ihramin a kan wandonsa ya ɗaura ya ɗaura ihraminsa in wallahi a hankali za ka gani su ana ɗawafi sai dai in baka je aikin hajji ba ai za ka sha kallo ana ɗawafi za ga mutum da wandonsa a ƙugunsa yana yin ɗawafinsa ya ce tsirara ina bai yadda ba to wannan me ja wannan rashin ilmantarwa yan birnin ma da kake gani wallahi azimu idan kaga kwabar da wani zai yi maka a aikin aljanna zaka sha mamaki ya aidan gwanda fulani suna su ne ya fito fili saboda nasu akwai ana ganin yan kauye ne da wai akwai fulatin da na haɗu da shi a maka a harami muna zaune da shi haka muka ranar juma'a ne ina mun je masallaci da wuri to muna muna ta karatu na ga shi ba ya daukan karatu qur'ani nace yaya baya karatu ai bai iya ba bai iya ba ce to na ce to kuma ba za ka koya ba ya ce to ya zai ya koya shi yanzu abin da ya dame shi shanunsa na ce yanzu kana da shanu da yawa ya ce wai wai wai wai dana shanu shanu ya ce ban san iya sandan da nake da shi ba ka san sanda duk sanda in ba filatin ya ce ma yana da sanda biyu to yana da saniya ɗari biyu kenan duk sanda ɗaya ɗari kenan ya ce to sanduna sanduna garke garke garke bai san nawa yake ya ce ya jikansa ma kaɗai jikansa guda ɗaya ma zai iya samun sanda biyar jika fa ba wai shi ba jikansa ma yaro ƙarami jikansa zai ga yana da guda ɗari biyar ya ce kaga ɗana tun da nake a duniya ban taɓa kwana a wurin da aka gina shi aka rufa shi ba sai bana a gini dai ya kwana a gini ginannen wuri a rufa bai taba ba ya ce gaba ɗaya rayuwarsa a daji aka haife shi a daji ya girma a daji ya tashi kuma a daji ya ce shi ba su da ma gida asalin ma waiwaye ka zo ka gina gida ka ba da gida ya ce ina gida mu gidanmu inda shanunmu suke sune gidajenmu bai da gida wallahi dajin Allah shine gidansa haka suke mutuwa abin ne su a dajin masu cin gadon su ci gadon su duk inda suka je sai su yi bukkan su wannan bukkan anan suke kwanciya suke komai shine yake ba da labari yake ta ku hakuri ilimi ne dan ku sani yace mace ba fulatana idan ana tafiya da shanun nan tana da ciki fa za ta haihu wallahi haka za su tafi su batta ta haihu a wannan fi akan hanya ta haihu kaji ko idan ta haihu ta gama duk abin da za ta yi sai a ce ta same su a hanya a daji ka san ya za ta same su ganye suke cira duk inda suka je suka yi tafiya sai su ciri ganye su sari ganye suna da adda sai su sari ganye sai su jefar a hanya ganye shine alama suna tafiya suna jefar da ganye suna tafiya suna jefar da ganye so idan ta zo tafiya ko wani an tafi an bashi to wannan ganyen yake bi kana bin ganyen nan har ka tarar da inda suka je to kaga me ya jawo wannan malam suke wannan ba karantarwa ba ilimi yanzu duk mutanenmu masu da'awa masu karantarwa duk ihun da ake ana zuwa an ce wai ana musulantar da maguzawa a gaya mana wace kungiya ce ta shirya bari ta rinka shiga cikin rigar fulani tana koyar da su addini su ba su da haƙƙi to abun burgewa ma galibin su musulmi ne amma ba san addinin ba sau yasa bara ma su yi sallar ba yasa yanzu kiristoci sun gane suna shiga cikin sai gaba fulatani da sanda amma wallahi kirista ne da kuras a wuyansa kuma fulatani ya fi sauƙin karɓar addini da wuri a kan mamamuli su suna da hakkin a karantar da su yanzu kaga mai kawo wannan aikin hajji ina cin san addini ne kawo shi amma ba koyar da shi ba wai wani magana bita bita wani bita ba fulatani ne zai baro daji ya zo kai mai bita ya baro shanunsa ka zo kai mai bita ai sai a je can inda shanun suke a musu bitar a can ana kwaba fa wallahi ba su iya alwala ba ba su iya sallah ba haka dai Allah da ya halice shi zai karbi kayansa kuma amma akwai aqidar akwai kyakkyawan niyyar akwai son abu a shine wani yazo suna kewaya ba da da abokinsa yake ga ya cika yanzu ba gogan naka yana ciki ko wai Allah wai shine gogan naka wai ɗakin ka tunda an ce wai ɗakin ka ba ɗakin Allah ne ko wannan this is his mentality ko ba ka bane haka ne ai ba an ce ɗakin ka ba ɗakin Allah ba haka aka faɗa cewa za a yi za mu je hajji ɗakin Allah ko to shi kam da ya ga wannan ce a ɗakin Allah ya kasa haƙuri ya ga ana ta roƙo ana roƙo ana roƙo shi daman tun da ya zo roƙo shanu yake roƙa shanu bai roƙi aljanna ba bai roƙi kuma shanu shanu shanu shanu shanu shanu kowannen ba fulatanin ma ni da ni magana da shi wannan ni da shi muka yi abin da ya gaya babbar addu'ar sa shanu yake roƙa na ce to duk bayan wanda ka samu ya ce wallahi shanu na ce kuna yankawa ku ce ce ina ce za dai mu shanu ne amma ina za ka yanka saniya guda a naman miya sai dai sai dai su ji ana ci sai dai kuma in ta kasa su sayar da rabi su to shi ne yake gaya abokinsa wai gogan naka yana shiki yanzu ko wai Allah ne goga Allah ne haƙuri wala to wannan ba fulatani kenan ai wannan jahilci ya ja ko to kowaye rashin ilimi ba abin da bane samu tiye ba su ma hausawa in aka gaya maka kwabar tasu abin bare ko kare bai ci ba to ba masu ba ma hatta laraba wannan hatta laraba wannan kake gani a ga mutum balarabe da gemunsa da alamar takawa da wane ne amma ba surgumin jahili ne eh kuma wallahi in gaya muku wani abu mamaki za ku yi mamaki idan za a kwatanta ilimi da wayewa da yin aikin hajji daidai to mu kuma baƙaƙen ma mu mun fi fararen ne mu baƙaƙe akwai nau'i na ilimi a cikin mu akwai ƙasar da za ga ƙasa ce guda gaba ɗaya ba malami ko ɗaya wallahi ba malami ko ɗaya da zai faɗakar da su ba a musu ma wa'azi su so kowa zai zo ne on his own kawai a zo kai zagayen kai tsalle-tsallen ka kurin ka koma kai tafiyar ka ba wanda zai koya ma amma mu alhamdulillah za ga malamin suna tare da mu koyaushe koyaushe koyaushe suna tare da alhazan suna ta faɗakar da su duk da cewa akwai malaman ma wanda siyasa ta sa ake tura su ba su san abin ba a tura su kurin dan siyasa in ya ga wani ya sai yidi yana mai ladabi ya dan yi masa addu'a kafin ya kamfen sai a ce to malam kai waje ka bana kai musu bita ya je yana musu bita ana masa bita to shi ma bai iya ba wallahi ga sunan suna zuwa suna bitan suna halakar da mutane mutum ya zo kuri ya naɗo rawani da gangan wai zai bi ta zo yana ba da fatawa ta halaka to akwai wanda ta zo tana aikin hajji malamin nasu da aka turo a jihar su wanda aka ce shine malamin su mai karantawa irin wannan larurar tana na Aisha ta kama ta al'ada ya zo mata al'adar nan tana zuwa mata ta zo ta samu malami tana kuka ta ce malam ga shi ana aikin hajji ina cin al'ada ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce hajiya kin yi hasarar kuɗin jirgi wallahi wallahi haka ga mata ah wannan ni da kaina amina da matar ta zo take tambaya muna ɗalibai kuma suna gaba da mu ba sa so ɗaliban jami'ar madina su shiga su rinka yawa saboda sun ga ɗalibai in sun zo suna kawo quotations aya hadisi da bayani dalla dalla su ko za su kifa mutane kuɗin an gama a raba musu kuɗin sadaka wallahi ta zo tana kuka ta rasa yadda za ta yanzu ta ce yanzu yanzu akar makalla kuɗin jirgi duka gaba ɗaya asara ya ce ai tun da jinin al'ada ya zo miki ai aikin hajjin ki ya lalace hajjiya ka san me ya kiyasi ai ba a sallah da jinin al'ada to sallah rukunin musulunci hajji ma rukunin musulunci so kawai let them go same kawai shikenan sam sam ne kawai haka ya buga wannan fatawar wannan ni ni da ni aka tattauna wannan gaziyar suna nan kuma duk shekara sai an kwashe su an ɗebe su an tafi ya sayyadan 'yan siyasa kenan Allah raba mu da sharrinsu to wannan ya ɗauki miƙaci a zul hulaifa annabi sallallahu alaihi wasallam wani abdullahi dan umar yake daɗa gaskata mana wannan wato hukunci Allah ya ganar da mu sai mu tsaya a nan insha Allah saboda lokaci sai wani sati sai mu dora insha Allah Allah ba mu kudin zuwa aikin haji da umra yawwa wanda bai ce amin ba kuma to watakila ba amsa da shi ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk